من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a Sheikh Muhammad bin Sa'ad al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan gini yau muna laraba wacce ta yi daidai da 29 ga watan biyun musulunci watan safar kenan hijira na da shekara 1443 daidai da shida ga watan goma miladiya 2021 muna yi wa 'yan uwa fatan alkhairi da kuma fatan kasancewa masu kokarin ɗabbaka aiki bisa irin karatattukan da muke yi Allah ta'ala ya mana jagora idan masu bibiyar ba su manta ba a muna cikin shuruɗu sala sharuɗan sallah yau ko kuma yi cin makon da gabata muna cin a sharɗu sadis a sharɗu sadis sharɗi na shida muna cikinsa ba mu je ƙarshe shi ba lokacin cin ba mana inda za mu tashi a yau insha Allah ne wata mas'ala idan ta kalamin farida ila nafil ghairi muayyan a shafi na 62 wannan kuma shine darasin mu na 26 a wannan littafi insha Allah shafi na 62 malik cewa mas'alatun wata mas'ala idan ta kalamin faridatin ila ila naflin idan mutum ya ciratu daga sallan farilla zuwa ga sallan nafila ma'ana ka fara sallah da niyyar farilla sai ka juyar da ita ta koma nafila amma nafilar ghaira mu'ayyan nafila da ba mu'ayyana ba ce akwai nawafil mu'ayyan nafil fili wanda aka ayyana su kamar shafa'i da wutiri zuwa rakatan alfijiri zuwa sallar walaha zuwa rawatib da ake yi bayan sallar farilla wa suka fi sallar farilla wani su ne mu'ayyan wanda nafila ce amma mu'ayyana ce an ambace ta an sa mata suna tana da lokaci tana da lokacin yi amma nafila gairin mu'ayyan shine nafilar da za ka yi wanda ko lokaci ne baka damar yi amma ba ta cikin waɗancan wanda aka sanya musu lokaci da su malin kawai ka shigo masallaci ka yi alwala kana da niyyar yin sallah kama nawafil naka an gane da ko to shine wannan ghairu muayyan wadancan kuma wanda suke da sunaye sunaye muayyan to maliki cewa idan mutum ya sallan farilla sai juyar da sallan farilla kuma nafila amma nafilar ghairu muayyan nafilar da ba muayyana bace yace jaza zalika hakan ya halatta misali ka zo wani uzuri karɓaɓɓe ya tsaye da kai kana zuwa masallaci an kammala sallah sallan azhar ko la'asar kawai waya kawai ya kaga ba wani wanda za ku yi sallah da shi ka yi iƙama ka fara sallan kai kare sallan azhar ce ko la'asar to can kana sallah kai raka biyu ko kai raka uku sai ga wa'ansu kuma sun zo suna jami'in sallah to a daidai lokacin za ka iya mai da wannan sallan nafila sai ka yi sallan maka ko maka bi wancan jami'i an gane to hakan ya halatta hakan ya halatta ba za ka ci ai farilla na fara ne kaɗai ba dole sai na gama a'a a cace za ka iya mai da ita nafila sai ka koma ka samu jami'i ka yi sallar ka ta jami'i ta wannan farilla ɗin to shine misalin da yake so ya kawo ana ka mai da ita nafila amma nafila ba za ka ce to yanzu ta koma rawatin ba ba za ka ci a yanzu na mai da ita walaha ba ba za ka ci a yanzu na mai da ta shafa'i da wuturi a ba za ta ɗau wannan ba za ta zauna dai a matsayin nafila amma gaira mu'ayyana an fahimci sannan sai ma nake cewa a misal misali shara'a fi salati dhuhri ka fara sallan azhar summa bada'a lahu an yaj'alaha naflan mutlaqan sai kawai ka ji a ranka zaka mai da wannan sallah nafila amma nafila sakakkiyar nafila ba muayyana ba biduni ta'ayi ne ba tare da ka ce wannan nafilar ta daidai ku kaza ba ce kawai ka mai da ita nafila kawai fi juzu hakan ya halatta kai li'anna niyyati salah az-zuhr domin ita niyyar sallan azhar tashtamilu ala niyya ala niyyati salatin wa annaha adh-dhuhra idan ka zo zaka yi sallan azhar abin da ke cikin zuciyarka na niyya shine ka zo zaka yi sallah amma wannan sallah sallan azhar ce ma'ana sallah ce muayyana kuma sallah ce wajiba duk sallolin farilla haka suke na zo zan yi sallar magariba eh zan yi sallah amma sallar nan muayyana ce sunanta magariba kuma tana cikin sallolin farilla to duk lokacin da ka zo ka yi sallar farilla haka take dauka niyya abu ne guda biyu a dunkule za ka yi sallah eh sallah kuma ga ta ga sunanta ga matsayinta an fahimci wannan to shine ce ka zo za ka yi sallah niyya sallah za ka yi kuma sallar wacce azhar fa'iza hazafa niyya annaha dhuhra idan ka shafe niyyar ita sallan azhar ce a zuciyarka ka shafe wannan kasancewar ta azhar din baqiya niyyatu annaha salah to matsayin ta na sallah dai iya ne an gane da ko baqiya niyya annaha salatu niyyar kasancewar ta sallah tana nan لأن أصل النية الفريضة تشتمل على نية صلاة أنها الظهر ita niyan sallan farilla ta kunshi abu guda biyu ne ita sallah ce za ka yi kuma ita farilla ce za ka yi ita sallah ce kuma ita azhar ce fa iza hazafa niyya annaha dhuhra baqiya niyya annaha salatu idan ka shafe kasancewar ta azhar to tana nan a matsayin ta sallah ne Allah sa kun gane abin da yake nufi ka zo za ka yi sallar magariba misali niyyar sallah ce ka zo sallah za ka yi ba dawafi za ka yi ba ba karatun qur'ani za ka yi ba abin da ya kaka masallaci sallah wace sallan sallan magariba to kana cikin yin sallar sai ya bayyana gare ka za ka yi canji domin kana sallah kai kaɗai kuma ga jam'i za ka bi a take sai ka shafe niyyar kasancewar ta magariba an gane ko ta tashi daga sallan magariba amma sallah ce sallar wacce ta zama nafila shikenan sai ka je ka samu jam'i ka bi ka yi sallan magariban ka to wannan shine abin da yake so ku gane ita sallan farilla tana da ƙa'idoji guda biyu a niyyarta za ka yi sallah kuma ita ce wanci za ka yi sallah ita ce azahar za ka yi sallah ita ce la'asar za ka yi sallah ita ce magrib ko isha ko asuba an gane in ka ɗauke kasancewar ta azahar ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba to kasancewar ta sallah dai tana nan sallar wacce sai ka maida ita nafila amma nafilar ba mu ayyana ba ba kamar shafa'i da wutari ba ba kamar rawatin ba ba kamar sallan walaha ba an gane ko ba kamar raka'ata ne da fijiri ba ba za ta ɗau wannan ba amma kasance wata nafila mutulakan za ta ɗauka Allah sa an gane wa alaikum salam eh na kasance wata azhar mm. jam'i a'a ba za ka sallame a duyin da kake ba idan raka'a biyu kai ka zauna dama za ka tayi kai kawo ta uku sai ka sallame a lokacin a fahimta idan raka'a uku kai saura ɗaya to sai kai kokarin kawo ɗayan ta zama ɗaya kai sallama amma ba za ka yi sallama a tsaye ba ko a ruku'i ba ko ɗagowa da a dole sai ka samu gaba ka ci karaka a biyu wanda za ka yi daidai sallama sai ka yi sallama ta kuma nafila idan uku ce magariba kuma kana so ka mai da ita nafila kuma ka shiga ta uku to za ka cika ta uku ka ƙaro wata ta zama ta hudu idan kana raka a biyu a'a ba za ka ta uku ba sai ka datse ta a ta biyu kai sallama shikenan sai kai sallama a sarka a biyu wannan shine insha Allah maliki cewa kazalika hakanan aidan kuma mimma yadkhulu fi niyya iya cin abin da yake shiga cikin niyya niyyatul imama ba'ad an kana munfaridan niyyar limanci bayan mutum ya kasance shi kadai ne au al-itimam ba'ad ma kana munfaridan ko niyyar cika sallah bayan liman ya yi sallama zai tashi ya ci ko abin da aka yi bayana wa fi haza khilafun bainal ulama sai ma ne ce a wannan akwai karawa juna sai tsakanin malamai wasahihu abin da yake ingantacciyar magana annahu la ba'sa bihi hakan babu wani matsala misali abin da yake so gane anan duk da bai tsawaita bayani ba ko ga bayanin zai ya kasa amma kafin mu je yana da kyau a yi shimfiɗa misali na zo na kabar sallata ni kadai zan yi sallan azhar ko la'asar ko magariba ina kabbara niyyata ni kadai zan yi sallata tunda ba wani wanda zan yi jami'i da shi ina cikin sallar kawai sai ga wawan sun zo sun bi ni an tura ka gaba a lokacin amma promotion ka zama liman ko ba gaba ne ka fara sallah kai kadai ko ka zama liman to wannan akwai akwai kofar da za ka canja niyya ka zama liman tunda lokacin da ka fara sallah ai ba liman ba kai kai ba liman bane kai kadai ka fara sallah sai kai aka zo aka jona a bayan ka kamar wani aboki na ce wai ya je sallar idi ne kuma ya je kenan an yi sallama sai ta zai nafila kawai tunda ita idi ba a rama ta ita ce da haka zai nafila kawai ya sallama ko sai ji mutane sun jona a bayansa ya ce wala ya tsaye ce kai yi ba sanar idi zan yi ba an bai biza saboda ka idan ka zo ka fara sallah kai kadai kawai sai ka ji jama'a a bayan ka an yi sahu to magana mafi inganci shi ne ba wata niyyar za ka canja a lokacin promotion ne ya samu ba niyya kawai sai ka zama liman ka ci gaba da sallar ka ko kuma ka zo kana bin liman ya yi raka a uku ka zo ka samu ɗaya da shi ya sallame ya barka to kayi niyyar bin liman a sallah to kuma ka yi kaza ka cika raka'o kai kadai to shi ma ba wata niyyar da zaka canja an fahimtar nan amma wa'ansu malaman sun ce a lokacin da ka meke zaka kuma kasance kai kadai zaka yi sallar ka kamar mazhabar imamu malik shi yasa suka karhanta ko suka hana bin mutumin da yake itimami amma mazhaba ce imamu malik ba za ka bi mutumin da yake cika sallah ba misali an yi raka'a uku bayanan ya zo ya samu ɗaya an yi sallama ya tahi zai ci kowannen ukun to ba za ka bi shi ba za ka bar shi ya kammala sallarsa shi kadai amma wa'ansu mazahib din ya halatta ka bi shi inda ya tike yayi sallama sai ka tahi ka cika abin da ya ragu a gare ka amma maza ba ta mamu maliku sun ce ba za a yi ba domin su sun ce dole sai ka yi niyyar kasancewa liman za ka yi limanci shine hujjarsu an gane sai ka yi niyya ta zaman ka liman sannan za ka jagoranci wani ka mai limanci amma matukar ka fara sallah kai kadai ba da niyyar limanci ba to ba wanda zai bi ka idan ka bi liman ya tsaya ya yi sallama ka tashi ai kai kadai zaka ci ko sallan ka to sun ce ba wanda zai bi ka domin a lokacin kai kadai kai ne kara sallar ka wannan kuma khilafu ne na malamai an fahimci nan sai malam ke cewa faniyatul imama misali niyyar limanci ba da an kana manfaridan bayan ka fara sallah kai kadai sai aka gaji sahu a bayan ka kawai misali an yi shira al'insanu fi salat wa huwa munfaridun mutum ya shiga sallah ya fara shi kaɗai yake sallarsa sun ma ya aci rajulun akar sai kawai sai ga wani ya zo wani mutum ya zo daban ya da kulu ma'ahu sai ya juna sallah tare da shi liyasira jama'atun hakan zai sa zama suna sallah ta jam'i ke shi tunda jam'i dama daga mutum biyu ya fara aljam'u yabda min isnaini fasa'ida jam'i yana fara daga mutum biyu zuwa sama in ko biyu ne jam'i kuke in ku uku ne ma jam'i ne amma jam'in da yafi yawa kuma yafi albarka an gane ko jam'in da yafi yawa yafi albarka amma kasancewar ku biyu ko uku duk jam'i kuke an fahimci wannan to idan wani ya zo ya jona ma bayan ka fara sallah kai kadai shikenan a lokacin kun zama jam'i to malik ya ce fala ba su bi zalik ba wani matsala game da wannan a matsayin ka na kai da ka zama liman a take ba wani abu kawai zaka ci gaba da sallar kai ba yi ka canja niyya ko wani abu li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli min al-layl sai malik ya kawo istidlali kenan yayi kurubi din maganarsa da yace la ba'as domin kusan malaman nan ba da ka suke magana ba ba irin wa'ansu bane daga cikin malaman addini ne yau da mutum zai zauna awa daya awa daya da rabi iya ta zazzaga magana amma ba dalili idan ka tambaye shi ina dalili sai ce kayi rashin kunya ko ba haka bane shi addini ba membarin siyasa bane yauwa ba wani gun abu ne kawai me dalilin ka shine ka'ida tunda Allah ta'ala ya riga ya ba mu ka'ida a musulunci ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun idan ka zo kana ta bayani ban gane ba wajibin tambaye ka yi hata manzan Allah an mai tambayoyi an fahimci wannan kuma ka'ida ce ta mai koyarwa dole a masa tambaya annabi Musa da Kadir da suratul kafi ta bamu labari annabi Musa ya zama ɗalibi Kadir ya zama malami amma tambayoyi yake masa tambayoyi yake masa har ma ya halashi tambaye ce daga yanzu karkara mun tambaya to ashe kaga tambaya abun wanda kake koyarwa in dai ba abun ana so a canja masa layi da manufa ba to wajibi ce ai in dai malami ne na sunna so ma kake wani bai gane ba ka kara masa bayani har in ka sani amma wa'ansu za su rufe kofa su murza ido yayi ja ba za ka yi tambaya ba wanda ka'idar musulunci babu wannan mazan Allah ta balaraban kauye ya zo ya tambaye shi wanda ma ba musulmi ya zo ya mazan Allah tambaya to kai kuma waye da zaka ce ba za ma tambaya ga mutane ba ka'ida in baka sani baka ce baka sani ba matsala ba ce kai wane ne wahayi yake mana zaka ce komai ka sani in baka sani ba baka sani ba kuma hakan ba zai ba zai rage maki ba imamu malik wata rana an nado wani mutum daga kufa kasar iraq ya zo ya same shi a madina da tambayoyi guda goma aka yi mitin aka haɗa aka ce to yanzu wannan fatoyin ba inda za a ba mu amsa mu gamsu mu tada mutum ya tafi madina wajen imamu malik aka tada mutum aka biya masa kuɗi da guzurinsa da komai ya ci da tambayoyinsa guda goma zuwa ga imam malik ya je sallama ya ce ni wakilin mutanen gari kaza ne an yi ittifaƙi kan matsalolin mu guda goma mun zo gare ka mu ma fatawa ka ba mu amsa ya ce da zauna karantu su Allah sa na sani ya karanto ɗaya ya ce bai sani ba ya karanto ta biyu a takaice goma nan gaba ɗaya tambaya uku kawai imam malik ya ba da amsa kansu amma bakwai yace ban sani ba yace kuma ya zan yi yace ah ka je ka cewa yan garin ku Imam Malik bai sani ba sai me kuma ban sani ba ko Allah ya ya mun wahayi ne kuma shi na sani to wannan shine kaida kuma shi Imam Malik yace la adri nisful ilmi amma tambaya a addini ba ka sani ba to rabin ilimi aka baka in kai ne niyya ne to an baka dama ka je ka binciko wani abu nan gaba kaga ilimin ka ya karu kenan ku tambayi masu karatun allo mutum ko ya tsufa lokacin da ya sa allo a gaban malami ake mai darasi in dai an mai gyara abu to wani gyaran har ka mutu ba ka manta shi ba har ka mutu ko tilawa kake ka zo gun zaka tuna an taba ma gyara abu kuma wannan shine kaida ta gyara saboda ka duk mutumin da yake da'awa a musulunci a sunna to ya bude kirjinsa da kunnuwansa to zai ji tambayoyi kuma ka'idar addini haka take wani abun tun kafin a ma tambaya ka kafa dalilin ka na yin abu abin da ya sa nai abu kaza dalili kaza da kaza da kaza in ka gamsu fa ni'ima ka yi aiki in baka gamsu ba sai ka je ka sake nemo wani abun aka san wannan wannan shine ka'ida a cikin musulunci la ikraha fi din Allah ya sa mun gane sai malik yake cewa ya zai istidlalin magana sa da yace idan kana sallah ka kada ka zo aka jona ka zama liman babu matsala babu laifi to zai kawo dalili ya ce dai annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kama yusalli bil layli wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahiyya sallan dare wa kana ibn Abbas radiyallahu anhuma a lokacin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare dare shi na'iman iya bacci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin yara ne ba su fi shekara takwas tara zuwa goma ba an gane ko ko abin da ya kama da wannan sun makama ibn Abbas batawadda da dan abbasu ya gama zan Allah iya sallah ko sai ma sai miƙe ji alwala wa da kalama annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai ji juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar da shi yace ya tsaye da shi da ya zauna a dama da shi sai manzon Allah ya jawo shi ya mai da shi hagu da shi an gane ko wal aslu abin da ke asli annama sabbata fi nafli sabbata fi fadli illa bi dalil an gane da kyau kaga wannan kamar ya zo iya bugawa yan maliki ya kusa ne ana an gane abin da ya ce wal asl abin da yake asali a addini annama sabbata fi nafli abin da ya tabbata a nafila to hakanan sabbata fil fadli hakanan zai tabbata a farilla illa bi dalil sai an kawo dalilin da ya bambanta su an gane kamar abin da yake so ya ce shine tunda manzon Allah ya tabbatar dan Abbas ya bi shi a can bai canja niyya ba to hakanan duk mai sallan farilla ba za ka iya bin sa abin da yake so ce kenan tunda dan Abbas ya bi manzon Allah ya tabbatar da shi bai kore shi ba bai hana shi ba bai ce yana canja niyya ba a ya bari su kai sallah su gama manzon Allah ya tabbatar da sallar su ta yi saboda ka to duk abin da ya faru a nafila haka nan zai faru a farilla sai dai in akwai dalili ne kawo sabani wannan falau shara al-insanu yusalli wahdahu da dai mutum zai fara sallah shi kadai summa jaa akhar sannan wani mutum ya zo daga baya fa da kala ma'ahu ya ji wani sallah tare da shi faja'alahu imaman lahu sai shi na biyun ya mai da wancan liman gari shi fala ba asa babu laifi wa yakuna al-awwal imaman wa sani ma'muman na farko ya zama liman wanda ya zo daga baya kuma ya zama mamu wannan babu matsala an gane wa kadhalika bil aks haka nan akasin wannan law anna ahadan shara'a fi salati munfaridan da dai a ce mutum ya fara sallah shi kadai summa ja'a jama'atu iya cikin sallah shi kare sai ga wani jam'i kuma gefensa jama'a sun zo sun tada jam'i fa sallu jama'atan sai biyu su ya juna su kai sallah ta jam'i tare da su faddan ma ilaihi sai je juna tare da su faqad intaqala min min infiradi ila itimami a lokacin kaga ya cira ta daga sallah shi kadai ya koma me bin liman an gane maganar mutum ne ya fara sallah ya yi allahu akbar ya fara sallarsa iya cikin sallah ko ya raka ɗaya ko biyu ko sai ya ga ga wa'ansu can sun zo su biyu su sun fara jami'insu a lokacin ko zai fatse wannan sallar tasa ne sai je jona da waɗancan shi kenan ba sai ya canja niyya ba ba sai ya kabaran harama ba ko allahu akbar zai yi ya ci gaba da sallah da su an gane abin da ya rage tambaya ne shine waccan nafil waccan raka'a ɗaya da yi ko biyu zai ɗauko su ya jona su da wannan ko ba zai jona su da jiwa ba zai jona su ba an gane da ke ko zai katse sallarsa ne abin da ake magana a nan niyya ce niyyarsa ba za ta canja ba ya fara sallar shi kadai sai ga jam'i ko zai cira to daga can ya dawo nan ba canja niyya abin da malai yake so mu gane kenan niyyarsa na fara sallar shi kadai ita zai ci gaba da ita anan ba wani abu da zai canja kabbara kawai zai yi kabbara zai yi zai zai abin nan zai zai juna yi sallarsa wa hadha aidan la ba'as bihi ma da ce wannan ma babu wata matsala game da wannan li'an al-intiqal huna laysa ibtalan lin niyya al-ula ciratu wasa daga sallar sahi kadai zuwa sallah zuwa ga jam'i to ba ta bata ba ta bata niyyarsa ta farko ni suna nan ba ta bace walakin wa intikali min wasfin ila wasfin ciratuwa ne daga wata suffa zuwa ga wata suffa ya fara sallah shi kadai to ta kuma koma jami'i shikenan magana kenan amma sallar azhar ce ko sallar magariba ce ko sallar isha ce babu matsala wannan fala harja fi haka ba wani laifi na'am e billi man din ai iya sallah shi kadai sai ga jami'i sai zai jona ba matsala ai shine magana da yake anan an fahimta yawa mas'alatu wata mas'ala in ji malam يصح إتمام المبتدئ بالنفل يصح يا إنغانتا إتمام شكاوى نا المبترد بالمتنفل mai cikon sallan farilla al-itimamu al-muftarid bin nafi ya halatta mai sallan farilla ya bi mai sallan nafila an gani ni sallan azhar zan yi na sani ko ban sani ba wani ya gama sallan azhar ɗansa kaf abin da ya tahi zai yi nafila zai yi amma ƙaddara na sani ne na san ya kammala sallar sa azhar ya gama ya zakar zai tahi na filfilinsa na bayan sallan azhar ni kuma na zo da niyyar mai sallan azhar yayi kabbara zai fara sallar sa nafila to ya halatta ni mai azhar na bi shi kun gane ko karatun ya muku nauyi ne daga kuna jin shiga kai ya halatta magana ake ta ilimi ya kawo dalilin sa ana ya kawo dalili mai farilla ya halatta bi ne mai minafila ya halatta wa kad kana hadha fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana ta kare ke fa inna mu'az bin jabal radiyallahu anhu mu'az bin jabal Allah ta'ala ya kare da shi sahabi ne kuma iya cikin mutum hudun da manzan Allah ya ce ku koyi ƙur'ani a gunsu ya ce kuzil ƙur'an an arba ya ce salim maula abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'ud da kuma mu'azu bin jabal wannan alaramomi ne tun lokacin manzan Allah iyana gangaren ne a ƙur'ani tun da manzan Allah ya ba su certificate ya ce ku je ku koyi ƙur'ani a gunsu tun da rayuwarsa an gane wata rana ya taɓa cewa ɗan abbasu karanta min ƙur'ani in ji ɗan mas'udu kai afuwan abdullahi ɗan mas'udu sai ce manzon Allah zan karanta ma ƙur'ani kuma bayan kai aka saukar da ƙur'ani sai ce inni uridu an asma'ahu min ghairi ni ina so na ji wani na iya karanta alƙur'ani ɗan mas'udu ya uziya ya fara karatu ya kama suratul nisa yana karanta sai ni je aya mai nan ba ta arba'in a sura fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji ina bi kala ha'ula ya shahida sai manzo Allah ce hasbuka hasbuka al'an dakata ya isa da dan masaudi ce da ya juya sai ga manzon Allah hawayen idanu sun suna hawaye fa iza aynahu tazrifan idanu suna zubda hawaye sallallahu alaihi wasallam to kaga shi waɗannan mutane suna da kima suna da daraja tun lokacin manzon Allah ya tabbatar da su za su iya koyi da alqur'ani mai girma to mu'azu iya cikin su كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة معاذ manzon Allah ya naɗa shi limanci a wata unguwa a Madina da Madina a lokacin ta fara yawa garin ya fara bunƙasa sai wata unguwa suka suke neman liman suka zo gaban manzon Allah suka ce suna son liman suna da masallaci guna za a ke musu sallah manzon Allah sai tura Mu'azu ya ce to Mu'azu ya zo ki muku limanci an gane Mu'azu a ƙa'idarsa da al'adarsa suna zama majalisi gaban manzon Allah tun daga magariba har isha har bayan isha iya zaune a wajen manzon Allah za a zo a yi kiran sallar isha'i sai bi manzon Allah a yi sallar isha'i da shi an gane da kyau idan an yi sallar isha'i da shi shi mu'azu an yi sallama an yi komai sai ya tashi kuma ya tafi waccan masallacin da manzon Allah ya dana shi liman sai je kuma musu sallar isha'i kun gane ka san shi dai ba zai sanar isha ibi ba domin dai ake yi dole ɗaya za ta zama to farilla ɗaya za ta zama to nafila in an tambaye ka an ce wacce sallah ce mu awazu ya mai da ita farilla a cikin biyun nan wanne za ka ce eh a to wanda ba zahiri mana sallah da manzo Allah ita ce zahiri ai yawa ga wanda ba manzo Allah ita ce tabbata ita ce farilla a gunsa shi kuma ya tafi wacce unguwar nafila yake yi tunda ba zai isha ibi ba su kuma waɗancan mutanen sallar isha'i suke suna binsa duk malaman hadisi inganta wannan hadisin ba malami ɗaya da ya kawo matsala game da hadisin kutubu sita duka sun kawo shi hadisi ne mai matsayin hadisi sahihin hadisi ba shi da matsala hadisi kuma har ma wata ƙadiyya da malam albani ya kawo a littafin zane su fito salati ya kawo wata rana mu'azu ɗin ana haka ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yana yi wata rana sai ya zo wajen manzan Allah aka daɗe a majalis ma'ana aka ja sallar isha ta tafi can ba a yi da wuri ba sai kuma can unguwa suna jiran sai je ba su sallah da aka zo ta da isha'i sai manzan Allah ya karanta suratul baqara kaga ga jadewa ba a yi sallah ba kuma ga sallar ta yi tsawo duk da haka can suna jiran sa ba domin sun san matsayin liman ba irin mu bane yan gaggawa wayar ake nuna wa neman agogo ana duba agogo kai ladan yaya ne duba na duba ba ga muke yi ba daga an ɗan samu minti ɗaya da rabi ya ana ta da ladan gari ba haka wa yana nuna su agogo to ga mutane da suna zaune mu'azu iya gun manzon Allah an ja lokaci ba a yi isha'i ba ko manzon Allah ya zo ya kabbara sallah ya karanta suratul baqara a sallar isha'i duk da haka suna can suna jiran mu'azu ya je musu sallah a lokacin akwai wani bawan Allah makiyayi iya kiwo shi kuma a daidai lokacin yake biyawa dabbobinsa abinci lokacin bawa dabbobinsa abinci ya yi ma'azu ya ƙara lokaci ya jira ya jira lokacin ya yi tsawo da yawa duk da aka bai tafi ba da mu'azu ya baro gun manzon Allah bayan ya yi musu isha'i da suratul baqara sai dawo masallacin da aka bai limanci nan ma aka yi kabbara sai ce shi ma zai kwatanta abin da manzan Allah yi shi ma bakara zai karanta a daga abin da mai gida yi kaga za a kwatanta kai ma ya kama karatun suratul bakara to shi wancan bawan Allah sai ya ji gaskiya ba zai iya ba ba kuma wai matsala bace ta ya gaji ko ganda irin ta mu a'a dabbobin sai ke tunawa ko sai ya yi wa kansa da kansa fatawa sai ya sallame sallam da ya sallame sallar sai ya koma gefe sai ya sallar ta isha'i ya karanta surorinsu gajeru ya yi sallama ya je biya da babin sabi shi to sai wani suka ce a'a wannan mutum ya aikata laifi ba mu yadda ba sai mun kai karansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda dalili ana sallah zai zare jikinsa ya je yi sallah shi kadai ya tafi ba mu yadda ba in ba in ba kaza ko da iya da iya da alamar munafirci a kai karansa gun manzon Allah manzon Allah ya kira shi ya ce wane zo wai an ce ana sallah ana jin ku limanci ka fatse ka yi sallar ka kai da me baro sai ce ya rasulullah manzon ka nada mana mu'azu liman mun zo muna ta jiransa kuma ni ga wani uzuri a gabana na daure dabbobi ban basu abinci ba mun gaji da jira can bilal ya mu'azu ya zo da mu'azu ya zo da ya kabbara sallah sai karanta suratul baqara ni kuma naji gaskiya ba zan iya jurewa ba sai na fatse sallah na na koma gefe ne sallah ta na ji na biya da babina abinci sai maza Allah ya ce to da koma giban me ka karanta yace kowace raka'a bayan kabbara na karanta Fatiha da abin da ya sauka na sura na karanta amma an yi shiru abin nan da yake faɗa da mu'azu yake faɗa kai kake faɗa ni ba san abin da yake faɗa ba duk abin da yake a boye ni ban sani ba wallahi dan musu da baki nan da yake ni ban sani ba ina ce dai Allah ka tsare ni daga wuta ka bani aljanna abin da nake faɗa ke kai mutanen da gaskiya suke ba wallahi tallahi sun huta sun yi gaskiya sun huta sai manzo Allah ke cewa da wannan bawan Allah ai ni ma da mu'azin duk a wannan gefen muke yawo duk abin da zamu yi mu roki Allah ya tsare mu daga wata ba mu aljanna duk magana kenan ai sallar duk abin da zaka inda kai musulmi ne wannan ne roƙon Allah tsare mu ta da kuma Allah ta'ala ya baka aljanna sai ya ce mu'azu ya mu'azu ya akai shi ya rasu da na zo nan an ja majalisi kuma ka karanta mana bakara a sallah ni ma da na koma tun nace zan kwatanta abin da zaka yi ce a ba ka za'i ma'aza ka sassauta mana ka karanta irin su suratu wa duha mana suwa shamsi irin suwa laili domin a cikin mamunka akwai tsofi akwai masu bukata irin wannan akwai masu rauni an gane saboda ka nan gaba in ka zo irin wannan sai ka sassauta masu ka dinga karanto surori ba mai tsawo irin wancan ba kaga manzon Allah ya san mu'azu iya wannan ko bai sani ba ko manzon Allah ya tabbatar da shi ya zo ya yi farilla da shi kuma ya koma can iya nafila suna farilla wannan shi ne hujja kawai duk kuma wanda ya yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta masa wannan ya zama hujja gare shi ya zama hujja an fahimci wannan yawa wannan shine abin da malai ya kawo ana yace fa inna mu'adh bin jabal radiyallahu anhu kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-asha al-akhira ko al-akhira manzon Allah iyayin sallar isha'i ta karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun marja ila kaumihi fa yusalli bihim nafsu salah sai ya koma wajen mutanensa da aka ba hidimancin su ya musu wannan sallar da sallar isha'i ne fa takuna lahu nafila wa lahum farida shi nafila yake su kun farilla su ne an gane wannan shine dalili fa iza qala qa'id idan mai magana zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya alam bi zalika wanda zai ce ai manzo Allah bai san yana aikatawa ba musamman yan gada-gada din nan to tun da ya yi sallar isha da manzo Allah ya tafi manzo Allah ya san inda ya tafi ai bai san haka yake yi ba ƙulla sai ka ce da shi haza da'awa la dalila alaiha ka ce ma manzon Allah bai san wannan ba magana ce da ba ta da dalili manzon Allah yana sane mu'azu yake wannan aiki li'annahu yab'ad an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bi zalik abin zai yi nisa a ce manzon Allah bai san wannan ba abin ba zai yi ba la siyama wa annahu qad waqa alaihi fi hadha al-amr qissa wa hiya anna mu'adhan kana yusalli ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mala ya kawo kisar ga tana yace abin da ma ya tabbatar manzon Allah ya sani akwai wata kissa ta faru wa hiya anna mu'adhu kana yusalli ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance mu'adhu kai ya kasance ya sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu sanan mu'adhu ya tafi wajen mutanansa fa yusalli bihim salah sai musu wannan sallar da ya irinta da manzon Allah faƙara bihimul baƙara sai mu'azu ya karanta mu suratul baƙara mai aya 286 ƙala fatajawwaza rajulun sai wani mutum ya kasa ya kasa daurewa shine fatajawwaza rajulun sai wani mutum ya gajiya daga ajuzu ne daga sunan tsoho ne ai kima tsoho ya gajiya ajaza rajulun wani mutum sai ya gajiya ya kasa jurewa fa salla salatan khafifa sai ya koma gefe ya sallasa ya tsaka tsaki haka fa balaga zalika mu'az sai labari ya zo ya samu mu'az ai wani ya koma gefe ya sallasa bai tsaya kun yi jam'i tare da shi ba fa qala sai wani suke sha innahu munafiq ko dai munafiki ne wannan fa balaga zalika rajulu sai shi wannan mutum wannan labarin ya same shi ana mai zargin shi munafiki ne fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallama sai tashi ya garzaya ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ci ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qaumun na'malu bi aidina mu mutane ne wanda muke aiki da hannunmu wa nasqi biwabihina ko muna shayar da da shukokinmu da hannayenmu ko muna shayar da dabbobinmu da hannayenmu an gane mutum ne dai mai aikin ƙarfi iya kiyo iya noma iya sararwa dabbobinsa abinci iya ja musu ruwa da kansa ya ba su wa inna mu'azan sallabina albariha a jiya da daddare ne albariha ma'azu ya zo yi sallah da mun faƙara albakara daga fatiha sai ya kama suratul bakara ya ce kuma sai ya kai kwano sai ya dire ni kuma ga abubuwan da suke gabana fata jawwazat sai na sai na gajiya sai na kasa jurewa fa za'ama anni munafi sai a koma gefe ake guna guna ni munafiki ne a gane ko ake ya mudidi ake gulma yi ne mana ko ba haka wani gulma shine irin abin da mutane suka kware a yanzu ke gulma mala wani recharge card zai siya ya sa a waya kawai don gulma wallahi tallahi mala ya leƙa ya ga wani iya wani abu kawai sai kuma gefe buga waya ai mutum na kaza yake yi wallahi ka san sallaka kake rusawa azumin ka kake rusawa wallahi summa tallahi da in bai yafe ma ba a lahira da sallaka za a biya shi da azumin ka za a biya shi ko kuma wani da domin tsabar ya haddace gulma zai zo kawai dinga bugar cikin ka wani ni ku ya kunce da mutumin nan naka kowa ai na jana ce ba shi da kirki so yake ji abin da zaka faɗa shi kuma ya kunna waya fa ya kira wancan ya ce tsaya ka ji abin da zai ce ya kunna waya ya bari baya magana ya ajiye ta gini kai wancan din ya dinga zaba ai wani kaza kaza kaza kaza shi kuma wancan ya kara kunan sai na ji wa an sun mai da wannan sana'ar cin abinci wani kuma ya tabo wani a waya ya zo cikin mutane sa hands free ya ce tsaya ku ji abin da wani zai ce shi kuma zuciyarsa ta ɗauka shi kaɗai da shi da shi suke magana amma ya buɗe hands free a cikin mutane to duk mai irin wannan aikin wallahi algungumi ne munafiki ne kuma haramu ne ke aikatawa haram duk mutumin da kuna waya da shi baka ce zaka bude hands free baka bude to haram kake aikatawa duk wanda ya ji maganarsa a waya ba da izinin sa ba da yadda sa ba ka aikata haram kayi gulmasa ka ci namansa idan bai yafe ma ba wallahi sai an biya shi da sallar ka a gobe alkiyama haka manzon Allah ya ce duk wanda ya ci mutuncin wani ko ya gulman wani ko ya ci dukiyar wani ko ya zubda jinin wani ko ya wani kazafi kuma har ya mutu bai yafi masa ba to idan an je alkiyama sallar ka za a dauko a dinga biyan bashi azumin ka za a dauko a dinga biyan bashi idan sallarka da azuminka da dukkan aikin alkhairin ka ya ƙare wanda ka ci mutunci ka yi gulma ka yi musu munafinci ka ci dukiya su kake ka biya ka yi ha'incin su kake ki zafi ma to za a dinga ɗauko zunuban su kuma ana lafta ma manzo Allah ce sai an gama hisabi sab ka zama zero sai zuwa kuma a jefa ka a wuta kaga musulmi ne ba iya sallah iya azumi kuma Allah ya karba tunda in Allah bai karba aiki ba ba zai zama lada a biya bashi da shi ba to amma yanzu mutane sun zama ƙwararru expert a wannan harka ƙwararru ne ko kuma wani kawai kuna waya da shi zai zai da rikodin kawai ya taɓo ka ka dinga magana ai kaza ne wallahi ai ni na ja baya domin na ga an mun kaza an mun kaza ban gane tafiyar ba ba zan yi ba ko yi kuma rikodin yake sai je samu wani honorable sai ya kaji abin da mutum kai ne ka damu da shi ai har ma kake jawo ya ji ga abin da yake cewa kuma ai wannan duk abin da yake kenan mutane sun maida wani ita ce hanyar cin abincinsu sun manta da rabon da Allah ya tsaga musu a rayuwa wanda tun kana cikin mahaifiyarka wata hudu manzan Allah ya ce fa yi umaru bi katabi rizqihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id wa ajlihi za a umarci mala'ika da ya busa ma rai za a ce ya rubuta ma arzikinka ya rubuta ma ajalinka ya rubuta ma aikin da zaka yi mutumin kirki zaka cika ko mutumin banza manzan Allah ya ce an gama malamai suna cewa ba a ma fara da rubuta ma ajalinka ba sai aka fara da rubuta ma arzikinka domin an san adam mayan kuɗi ne akan kuɗi ba abinda ba za ka yi ba wata hibbunal mala hubban jamma yasa aka ce da kuɗin za a fara rubuta shine na farko bai kata bai rizikihi duk abin da za ka mallaka ka ajiye ka kimshi to tun kana ɗan wata hudu a cikin babarka manzan Allah ya ce mala'ika ya rubuta mashi ba ka isa kuma ka ƙara wa kanka ba ba ka isa ka rage wa kanka ba manzan Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadi la tamutunna nafsun hatta tustukum da rizqaha manzan Allah ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take gare shi babu ran da zai mutu sai ya cimma cinye arzikin da Allah ya masa luma ɗaya ba za ka mutu ka barta a duniya ba ta ka ba za ka barta ba in na mallaka ne sai ka mallaka in na haifa ne sai ka haifa in na sebun ne ka yi sai ka yi sebun in na gini ne sai ka gina duk abin da Allah ya tsara ma na arziki sai ka kammala yi cif sannan za ka mutu gaba da shi yadda ajalin ka yake gaggautowa ya same ka haka nan arzikin ke gaggautowa ya same ka yasa manzo Allah ce fattaqullaha wa ajmilu fi dalabi ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku dan kasuwa ka kiyaye karka cire ba karka yi ƙarya karka yi rantsaran tsan ƙarya in ma ka yi in ma baka yi baraban ka zaka su ma'aikacin gwamnati kar ku ƙara zero ku haƙura a rabon kuɗin nan ko kun yi ƙaryar ko bakwai ba shi ne kuma shi zaka ci kuma wata ƙa'ida da malamai suke faɗa duk abin da kai ciwa ciwa kai karma karma ka same ta haram wallahi da za ka kwantar da hankalinka ta halal za ka same shi rabanka ne ba mai cinye ma rabanka rayuwa nan babu shi ba ɗan adam ɗin da isa cinye ma arzikinka hatta mahaifanka arzikinka ba a june yake da nasu ba naka daban nasu daban Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum halin min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay Allah ya ce Allah ya faɗi ismul jalala Allah an gane ko shine Allah zai khalaqakum ya halice ku summa razaqakum kuma shine yake muku arziki arzikinka daban na yayanka daban na mahaifinka daban na ɗanka daban igiyar arziki daga sama take zuwa ga ɗan adam ba wanda ya sai ga wannan tsakanin inda ɗan adam ya isa ya mallaki arzikin wani wallahi wani ko farcen susa ba za a bar shi a rayuwar nan ba amma ba ka san sa za ka yasa sabuwar riga ba ka san sa za ka yasa sai sabuwar mota sai daga faɗi ka mutu ya za ka yi Allah ne yanka ya bashi ba difi wangarin kuma ne ya bashi Allah ne ba shi bayan da za ka iya yi kana son sa baka son sa ka tsane shi in dai Allah ya ba shi bayan da za ka yi da shi shine manzon Allah wani hadisi yake cewa wa alam anna ma yusibuka lam yakul yakudaka ka sani ya kai musulmi duk abin da zai same ka dama can Allah bai je kuskure ma ba wa ma aka ba aka lam yakul yusibak abin da ya kuskure ma baka same ba dama can Allah bai kadar za ka same shi ba ko manzon Allah yake cewa shi Allah shine la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ata Allah shine in ya baka ba wanda ya sai hana haka ne in Allah ya hana ka ba mai baka Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa an gane ko yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shine mai sa arziki ya yalwata kuma shine mai sa a kuntata Allah shine abhaka wa abka amma tawahaya kalaqaz zawjayn dhakara wa unsa min nutfati idza tumna wa anna alayhi naj'atan ukra wa ana huwa adna wa aqna in kaga mutum da arziki Allah ne masa in gan shi babu Allah da sanin sai wannan shine agana wa aqna in kaga mutum cikin babu to da sanin Allah in kaga komai ya taba ya zama arziki da sanin Allah me yadda da wannan tauhidi sai mu zauna lafiya in mun yadda da wannan to za a samu raguwar hasada da bakin ciki da kyashi amma har in kana ta'allaka samun kan arzikin ka a jikin wani to hasada za ta shige ka kuma in hasada ta shiga bala'i ya shiga ba kai ba zaman lafiya a duniya kuma ba kai ba zaman lafiya a lahira domin ita hasada cinye aikin alkhairi take ta akulul hasanati kama ta akulul narul halaba haka manzo Allah ya ce ita hasada cinye ayyukan alkhairi take kamar yadda wuta take cinye kirare yasa imam al-hasan al-basri yake cewa la ara zalimun ashbaha bil mazlum min al-hasidi ita ni ban taɓa ganin azzalimi ba wanda yi kama da wanda aka zalunta kamar mai hasada a gani la ara zalimun ashbaha bil mazlumi min al-hasidi ban taɓa ganin azzalimi da ya girki da ya koma kamar wanda aka zalunta kamar mai hasada ba misali mai hasada shine azzalimi tunda iya abin da Allah ya haramta masa amma wani in hasada ta ciyo shi ta turnuko shi wala sai ga ya koma gefe ya kai da gwiwa me yasa ya ga wani ya sai gida me yasa ya ga wani ya sai mota me yasa ya ga wani an mai promotion me yasa ya ga wani an bashi appointment bakin cikin wannan sai koma kamar wanda aka mai mutuwa wani fa in hasada ta ciyo shi wallahi har hawa yake zubarwa me yasa wani shi gaba a kasuwa me yasa wani ya bude shago me yasa wani ya ƙara aure me yasa wani kaza da kaza ya same shi kuma tun mai hasada faɗa suke da Allah tun da Allah ne kai kuma kace Allah hakan da kai baka iya ba Allah ya raba mu da hasada Allah ya kiyaye mu sai maliki cewa a muna maganar mu'azu ko wa inna mu'azan salla bin al-bariha fa qara al-baqara fa tajawwaztu fa za'ama anni munafiq manzon Allah sai mu'azu yazo yake karanta baqara sallar isha sai naji ba zan iya ba sai na koma gefe sai ake cewa ni munafiki ne fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ke cewa ya mu'az ya mu'az afattanu anta sai dai faɗa su uku yanzu mu'az zaka ke yin sallah hajja mutane za su kasa jurewa su bika zaka ja doguwan sallar da mutane har su gaji su kasa jurewa su koma gefe su yi sallar su ya mu'az shine afattanu anta ya mu'az yanzu za ka yi sallar da har a kasa jurewa a bika fa haza ya dillu ala annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya alamu bihi sai malik ya wannan iya nuna cewa manzon Allah ya san aikin da mu'azu yake wa iza tanazalna wa qulna fardan da za mu sauko a kaddarance domin daɗin musu da mutanen da suke cewa manzon Allah bai sani ba innan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi to ka kaddara maka ce eh manzon Allah bai sani ba duk da wannan din ma bai sani ba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad alima bihi Allah ya sani ko Allah ma bai sani ba Allah ya sani wallahu ta'ala la yuqiru ahdan fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ala qada maliki ce shi kuma Allah ta'ala ba zai tabbatar da wani mutum a lokacin manzon Allah akan kuskure ba in dai wani iya aikata kuskure na ibada to sai Allah ya wa manzon Allah wahayi an gyara masa an gane domin Allah ba zai tabbatar ya karranta mutum ɗaya ya rayu ya dawo akan kuskure a lokacin manzon Allah iya dare ba zai yi ba sai Allah ya yi wahayi ya ce manzon Allah wane kaza da kaza abin da yake kuskure ne a gyara masa ولهذا كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون به هكذا منافقين suna kwana su zo wajen manzan Allah ya faɗa musu magana a yi hadisi a yi wahayi sai su koma gida su kwana da niyyar ba su yadda da wannan maganganun ba an gane za a zo a zauna da su manzan Allah ya karanta hadisi wahayi ya sauka karanta qur'ani amma su koma gida da kwanan cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa ba su yadda ba shine yubayyituna ma la yarda min alqawl wan nasu la ya'lamuna bihi sauran mutane duk ba su sani ba sauran sabai da yawa sun dauka duk ɗaya ne amma abanahu Allah azza wa jalla fa qala sai Allah ya faɗa wa manzon Allah ya shi yastakfuna minan nas su munafikai suna koyewa mutane halayensu amma wala yastakfuna min Allah bas isa su koyewa Allah halinsu ba wa huwa ma'ahu Allah iya tare da su a ko'ina iz yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da in sun je sun jiyo magana a gonka ya rasulullah wahayi ko hadisi he ya zo gidansu su kwanta da niyyar cewa duk maganar da ka faɗa ba gaskiya bace ba su yarda ba kaga abin da ke cikin zuciya ne amma Allah ya binciko abin da ke faɗa wa manzon Allah shi amma in mutum ba manzon Allah bane bai sani ba shi yasa ka cewa wani munafiki ne wani mazinaci ne wani barawo ne har in baka da evidence a hannu to Allah sai ya muku hisabi da shi gobe alkiyama ka san da wannan ba a cewa mutum barawo har sai ya yi satar da shari'a ta tabbatar an kama shi da dalilin shaidu ba a cewa wani mazinaci har sai an kama shi da shaidu guda hudu kuma kowa ya ga ra'ayar aini a lokacin da yake zina idan uku sun gani na hudu ya ce a'a ni dai na shigo na gansu a ɗaki su biyu to waɗannan uku sai musu bula da tamanin tamanin haka ƙur'ani ya tabbatar sai mutum hudu kowanne ba a samu kilab ba kuma kowanne daban-daban za a mai intabiyu hudun ne eh ga su a gefe sai alƙali kirawa ne shi da shi ya mai intabiyu a yaya ka gansu ai na gansu a ɗaki na gansu a lalabe a mayafi ɗaya to duk wannan ma ba za ta isa zama shaidar kawo mazanaci ba abinda hausawa suke cewa sai an ga turmi da taɓarya ko mutum hudu kowa ra'aya na aini ya ga wannan ɗin yasa har manzan Allah ya koma ga Allah ba a yankewa mutum hukuncin zina da shiru ba sai dai da ikirari ko da bayyanar ciki a rasa a bayyanar ciki ga mace ba ta da aure kaga duk da aka yi ta yi zina kenan ko mutum ya zo ya tabbatar da kan cewa ya yi ya tabbatar da kansa ya yi a mai hukunci amma da shaidu ba a taɓa yankewa mutum hukuncin zina da shaidu ba amma a yanzu ba ai wani mazanaci ne ai kullum ya ga yayi nan a ina alga ta mala in Allah ya tambaye ka ya zaka ce da kace mai mazanaci da wani dalili ka taba ganin in kai kadai gan shi ma bai isa zama shi da mazanaci ba ne in ku biyo gan shi ma bai isa zama shi da mazanaci ba ne in ku gan shi ma bai isa zama shi da mazanaci ba ne sai mutum kudi sun gan shi kuma ba a gida ɗaya ba ba a ɗaki ɗaya ba ba a mayafi ɗaya ba sai an gan suna aikata zanen ra'ayal aini in ɗaya ce a ni na zo na kowa iya ɗaure wannan sa a cikin su to uku masu ya musu bulala to haka shari'a take domin kare mutuncin mutum shari'a ba ta son tozartar da ɗan adam ba ta son cin mutuncin mutum kullum tana kira ga a kare wa junan mutunci an fahimci wannan yawa shine Allah yake binciko abin da munafukai sa kwana da shi a zuciyarsu Allah yake faɗa wa manzon Allah shi in kuma ba wahayi bane ba zai tabbatar da wani munafiki bane sai dai wahayi an fahimci wannan maliki cewa wali hadha kana sahaba ridwanullahi alaihim ko radiyallahu anhu sahabbai sun kasance Allah ta'ala ya kare da su yas tabdiluna bi taqririllah yastadilluna kai afwan yastadilluna bi taqririllah suna kafa hujja da tabbatarwar da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala li umurin ala jawaziha kama fi hadisi jabir radiyallahu anhu suna tabbatar da abin da qur'ani ya tabbatar ba tare da sun yi bincike ba in ƙurani ce abu kaza halal ne halal ne abu ya faru ya faru bai faru bai faru ba kunna na azini wal ƙur'ani yanzu jabir ce muna tsarin iyali ba family planning ba ba ƙayyade iyali ba an ce akwai ƙayyade iyali ko akwai kuma tsarin iyali to tsarin iyali mutum ya daidaita lokacin haihuwar matarsa ba ya datse haihuwar ba to wannan tun lokacin manzon Allah ma sahabbai suna yi kuma kowace al'umma da irin nasu wa'ansu allura suke irin na yanzu wa'ansu magani za su sha wa'ansu wani abu za su daura a jikinsu wani abu gashi nan dai akwai na musulunci akwai na turawa amma na turawa yana da hadari musamman a gunku musulmi iya cikin ajandar su a rage muku yawa akwai ajandar su a wannan tsari saboda ka akwai tsarin iyali a musulunci iya nan itatuwa ne wa'ansu abubuwa ne ke amfani da su wanda za ka tsarawa kanka da iyalin kayewa ba tare da ka ji an mata allura ba ta barke da jini a wata tana jini sau uku wata kuma jinin ya dauke ba juna gare ta ba a dinga samun matsaloli ga suna a dinga muku fatawa game da jinin mace da ya daina tsaya ki tsayawa to akwai na musulunci iyana za ka sha ko za ta sha lokacin da kuka sha din ba za a samu juna biyu ba har sai kun daina shan wannan abun kun yi niyyar kuma samun juna za a yi iyanan amma ba zan faɗa muku ba yawa mai yake cewa kuna na azulul qur'ani yanzu muna azalu azalu kuma shine mutum tarawa da iyali sai lokacin da zai inzali sai fidda gabansa sai inzali a ƙasa to su wannan a lokaci ne fa tsarin iyalin su kenan ba za su bar ma ruwan halittar higa cikin mahaifar macen ba he su fitar he zubar da shi a ƙasa sun kasance suna yin wannan kuma qur'ani iya sauka kuma ba a hana su yi ba fastudil ala jawadil adl sai suka tabbatar da cewa da kuskure suke da qur'ani ya hana su bi anna zalika la waqtu nuzulil qur'an domin suna wannan a lokacin da qur'ani yake sauka walau kana shay'un yunha anhu lanahana anhu alquran da mun kasance muna aikata wani abin da za a hana mu to tuni qur'ani ya riga ya hane mu shi amma duk abin da ana wahayi kuma an tabbatar ana yi ba hana ba to abin ya tafi a matsayin hanan Allah ya sa mun gane za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi ko mun zo ƙarshen fasali na bakwai in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi akan fasali ta kusa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mana daga kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma da yaran mu Allah ta'ala ka shirya da mu ta muke madidici Allah ka ɗora mu akan gwadabe na ƙwarai ya Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan damuna ta muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarkata Allah ya sauka mana da ruwa daga gare shi Allah Allah ka shayar da mu ruwa daga gare ka ya Allah Allah muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimaki mu ka agaza mana ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa alaikum assalam na'am ban ji ba a kan bibiyu to to allah ya samu sani mai farilla ya jona mai nafila na'am wanda aka sallame aka bari zai cika kenan ya yi zo jona masa na'am akwai shardai ba na ji magana sosai ba dan matso kusa da Allah dan ba shi ba na ji sosai eh akwai kewa da kawai malamai kamar malikiya ba su yadda ba mm mm me nafila iya ji masu farilla haka ne kake tambaya yawa haka ne ba wata matsala a wannan tun daga hadisi mun karanta a kansa mai nafila zai iya zama liman kai kuma ka yi farilla a bayansa zai yi ai a kansa muka zama kai wani dogon bayanin a tun da hakan ta faru lokacin manzan Allah ko manzan Allah ya tabbatar ana yi mu'azu ya zama liman ya zo ya sallar isha da manzan Allah ya koma masallacin da aka bayi limanci ya sallar da su kaga shi ya yi farilla ana kuma can nafila yake yi su kuma farilla suke yi kaga wannan magana ta kace kowace maganar mazhaba da kowace maganar malami tunda manzon Allah ya tabbatar an yi a gaban sa da kullu qawli inda qul inda qawli muhammadan yawan sun zuwa su jami'i ya ya halatta ya ya halatta ya halatta bayan liman ya kammala jam ya kammala jam mutane sallan farilla wa an su suka zo a makare ko baki ya halatta su koma gefe su jami'in su ya halatta abin ma da aka ce gunda liman yake tsayuwa ne limamin su da zai jagorance su sallah ba tsaye a gun ba shi ma shi ma ba nasi ba ne a ga maslaha ce maslaha shi ne kamar mazhabar imam malik sun ce idan da akwai ɗan wani abu na rashin fahimta an gane limami ratibi yana nan wa'ansu kuma sun ƙi binsa sallah ba su bihi sallah ba kuma suka zo daga baya za su yi sallah su bayan an sallame kuma a ce limamin su ya zo ya tsaya gunda limamin ratibi yake tsayawa to wani abu zai faru na rashin fahimta to sai aka ce su din na biyun su koma gefe su yi sallar su amma inda akwai kyakkyawar fahimta tsakanin liman na farko da liman na biyu ya zo ya tsaya a gun liman din ma ba wata matsala ba wani abu in kaga an hana limami na biyu ya tsaya a gun da liman farko yake tsayawa sai dai akwai kuskuren fahimta shi dan A ne wancan wannan kuma dan B ne ko ko ba haka bane dan fati A ne wancan wannan dan fati B ne kaga da matsala to kaga shi dan fati B sai ya kore koma gefe ya sallarsa da mamusa amma in duk fatin ku daya duk fahimtar ku daya ba wata matsala to jam'in na biyun ma da aka sallame na farko na biyun ma liman zai iya tsayawa ana ba matsala wallahu ala wa alaikum salam to ayi hankali sallar su ta yi ba matsala sun yi azar ya bi su la'asar zai yi bi su su kuma suna azar ba matsala sallar su ta yi nasir aikin aikin magul matakin shi ne mai gun a ba laifi bane wannan ai ai hands free da niyyar batanci ko hada husuma shine haramun amma hands free domin magana ta bayyana shi mai jin ka ya ji abin da wancan yake faɗa ya fahimta ba matsala bane wannan ba matsala bane inda ka karanta a halari na'am misali a rakan karshe kenan ko ba rakan karshe ke magana ba to ban gane ba karamai mai tambayar ta ka ana jami maliman ya yi rukui ba a samu ya dago sai kai kabbara ka bi su eh na gane na gane eh za ka iya samun su waye ce in akadari ne gaskiya ba haka malami akadari bai faɗi wannan ba gaskiya abin da yake so ku gane shi ne yanzu misali na zo na samu liman ya ɗago daga ruku'i ni kuma na shigo masallaci ya tafi sujada wai in na san zan yi gaggawa na yi kabbara na yi ruku'i na je na same shi a sujada wai ya halatta haka gini bai halatta ba wannan wannan magana ce mara tabbas mara tushe har in dai liman ya dago daga ruku'i wannan raka'ar baka same ta ba amma zaka bi liman har ƙarshe in ma ta ƙarshe ce zaka bi har yayi sallama sai ka tashi kawo hudu in mai hudu ce in mai uku ce kawo uku in mai biyu ce kawo biyu amma wai dan ka san liman zaka iya riskarsa a sujada ka zo a gurguje ka yi kabbara ka yi karatun fatiha da sura daɗe wai ga sharon kai kabbara za ka ke rukui ai ba a rukui sai an yi karatu ai ba a rukui sai an yi karatu inda aka yi wa mamu alfarma ka samu liman cikin rukui wannan kuma alfarma ce amma matukar kana tsaye ba a ruku sai iya karatu wannan dama ce shari'a ta bawa mamu har in kai sa'a ka samu liman bai dago daga ruku'i ba kai cikakken ruku'i iya ruku'i shikenan ka samu wannan raka alfarma ce shari'a ta yi ma amma kai kadai bayan liman ya dago daga ruku'i wannan raka'ar totally baka da ita baka da wannan raka'ar ko ku yi ma cifis ya dago ka tafi ko ka tafi ya dago wannan ma baka da ita an gane da kyau ko wannan gaskiya ka daina cewa mai akadari ne faɗa ba haka bane in a gaban malamai ne za su daure ka eh gaskiya ne amma akadari bai faɗa wannan maganar ba a alayi ake bi akwai wani a can ya ga a yi haƙuri an ta yi sallan magariba mhm ina jin ka za a yi jami a bisa fiska ta kamala sai ka cika ta zama biyu za ka yi salama ka je ka same suna jami su an gane ko bisa fisar kamala ke ka fara magarba kai kaɗai kaga za a yi jami wannan kuma ka yi raka a ɗaya kana ta biyu za ka cika ka yi biyu sai ka yi salama ta zama nafila sai koma ka biyu wancan jami'a haka ake so a yi haka abin da ma ne fada shi ne ita sallar nafila niyyar ta kunshi abu guda biyu ta far ta farilla kai sallar farilla niyyar ta kunshi abu guda biyu na farko sallah za ka yi sallar ko muayyana ce an gane ko na ta zan yi sallar magariba sallah zan yi ko magariba ce na ta zan yi sallar isha sallah zan yi kuma isha ce an fahimci wannan ya ce in ya bayyana gare ka kai kaɗai ka fara sallar nan kuma kake kwaɗayin bin jam'i to shi kenan a take a cikin sallarka za ka ƙaddara wannan sallar ta zama nafila ta tashi daga farilla kawai ka ɗauke niyyar azahar ko la'asar ko magani ba a take sai ka mai da ita sallah kuma sallar nafila ce sai ka yi sallama sai ka buji ka buwancan ka gane da kyau ko ba wai ka zo ka yi sallah ba ne ka yi sallan azahar dole sai ka bayyana azahar ko la'asar ba haka ake nufi ba ita sallacin daga barowar ka gidanka ai ka san abin da ka tauhi sallar asuba na tawo masallaci sallar azhar na tauhi masallaci shine ka taho da niyyar yin sallar muayyana to abin da ake so ka dauke a cikin sallar ka bayan kana kudayin binjami kana sallar kai kadai sai ka dauke kasancewar ta muayyana din shikenan ta zama sallah kuma sallah ta zama nafila amma ita ma nafilar ba muayyana ba ba kamar raka'atan al-fajr ba ba kamar rawatib ba ba kamar shafa'i da wutri ba duk ba za su dawo ba za ka maida ta mutulakan nafila ce kawai shikenan ka gane na amina kusan ƙarshe to ga shugabacin alaikun salam sallar idi ta ku za a bi ka